أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم يا شيخ
ولقد جاءكم نعم
تبس نعم
النبي موسى يا zo muku نعم
wa Yahudawa ake faɗawa كل شيء
tabbas annabin Musa ya zo musu نعم to Qur'ani yana cewa annabin Musa ya zo wa kabilar Yahudawa كل شيء
wajja'akum Musa ya zo musu bil bayyinati نعم
ya zo musu da dukkan abin da ya kamata su yi imani da shi نعم يا شيخ annabta manzanci magana da Allah mu'jizozi iri-iri نعم
eh نعم
mu'jizar sandarsa نعم
da ta zama macijiya نعم
ɗaya kenan ko نعم
mu'jizar tafin hannunsu da ya rinka haskawa نعم هكا yana ɗauke irinsu da shi ألين ba wani abu ya shafa ba نعم
ba wani abu ya manna a tafin ba نعم mu'jizar annabta wanda kuma ya yi ta dukkan matsafa suka kasa yin hak- yin irinsa نعم يا شيخ mun samu nawa biyu mu'jizar ɗage dutsen turi sina eh? kamar ya faɗo kansu نعم يا شيخ
da suka nuna taurin kai Na.
nawa muka samu أكو
mu'jizar kwaɗi نعم
da Allah ya musu kashedi نعم ko ku yi imani ko kuma a jarrabe ku da wata jarrabawa نعم
kwaɗi suka cike gidajensu نعم
suka cike tukanyensu نعم kwanukansu نعم
randunansu نعم
akwashinsu نعم ko'ina har abin ya dame su dama kuma don abin ya dame su ne ya zama musu azaba da damuwa أكو nawa muka samu na'am هدو
jarrabar da Allah ya jarrabe su da fari نعم
masu yawa أكو يا شيخ
dama Allah ya yi ne saboda ya dame su ya zama musu damuwa أكو يا شيخ nau'i daga cikin azaba نعم nawa muka samu بيار
tsutsa نعم a cikin abincinsu نعم
a cikin kayansu نعم a gurin kwanciyarsu نعم tsutsa صلى الله نعم
saboda ya dame su نعم ya zama musu nau'i ne daga cikin azaba nawa muka samu شدة
ambaliyar ruwa نعم
da ta zo ta musu kana cikin gida kawai ka ga babu ga ruwa ya shigo ko ta ina Na.
ba ruwa aka yi ba komai ba نعم
jike ma abubuwa abun aji- kayakin ajiyanka da sauransu nawa muka samu بقي saboda ya dame su Bakwai.
damuwa nau'i ne daga cikin azaba نعم
jini duk mutumin da ya ɗau ruwa fari sol mai tsafta نعم zai kai baki ya sha yana cikin ishi نعم
in ya kai baki kafin ya isa baki sai ya ga ya- ruwan ya zama jini لا أكبر
koguna suka zama jini نعم rijiyoyi suka zama jini نعم tafkuna suka zama jini نعم duk iri duk inda aka ajiye ruwa in dai ruwa ne na sha na kirki نعم.
sai ya zama musu ji نعم abu mai karni نعم نعم
to irin wa'annan da sauransu نعم يا شيخ shine bil bayyinati mu'jizozin nan na'am
kuna fahimta Allah ne shine waddama ayati mufassalat waddama din nan duk saboda kusan cewa Allah ya jarrabe ku na'am
ran Allah zuciyar Allah ya tabu na'am ku tuba maza ku riƙe abin da Musa ya zo muku da shi da na'am ya muku- da yake muku wazi da shi Allahu akbar
amma duk da haka sun matakattumul ijila sun matakattumul ijila min ba'dihi na'am wa antum zalimun na'am
ittakhastumul ijla na'am
wannan dan maraƙin na'am wanda Musa Samiri ya sawwara musu cewa na'am su zo su bautawa wannan dan maraƙin kafin Musa ya dawo daga tsoro kenan na'am sannan
ثم اتخذتم العجل na'am
sai suka koma kan bautawa gunkin dan maraƙi da aka kera da wal na'am
wal ilma na aro Mm.
min ba'dihi na'am bayan duk annabin Musa ya zo muku da dukkan dalilai na'am ce
wa antum zalimun kuka cuci kanku na'am ce
da zaben kafirci ci gaba da kafirci da kuka yi na'am kuka cuci kanku da shi Allahu akbar ba ku cuci Allah ba ba ku cuci Musa ba na'am ce
kun cuci kanku haƙuya ce da kafirci da kuka zaba maka ku na'am ce
wa iz akhadna na'am
wa iz akhadna mithaqakum na'am ce Allah ya dau alƙawari da su na'am
akan su bi dukkan abin da ya zo musu da shi a cikin attaura Allahu akbar kun yadda mun yadda na'am ce musa karanto musu na'am alkawarin da suka yi kenan mun yi bakin ku ba su wace da Allah kada bashi kyakkyan gefe ta kafa ɗaya mai ɗantar dubu ɗaya da Bismillah, Jordan, bismillah bai. wa rafa'na fawqakum at-tur na'am ce
wai za su bi annabi Musa na'am za su bi shi zuwa turi sina na'am ce Allah ma mu ji maganan da za ku yi da shi kuma mu gan shi na'am haka za mu bauta wa abu da ba mu san shi ba mu gan shi mana Allah ne arina Allah jaharatan na'am ko Mm. suka dau alƙawari da mu iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tur na'am ce Allah eh, yake cewa wa Sayyidina Musa zuwa suka yi da kai wai saboda su ga jahir ko Allah ne su ganni ido da ido su gaskanta da sanin ce su cire shakka na'am
ka ce musu na'am ce
su riƙe a taura su faɗinci abin da kake faɗar musu- faɗar muku da shi na'am da su kuma su riƙe alƙawari na'am in ba haka ba su ɗin ma za su shiga cikin fushinmu sanin ce
amma bari mu nuna musu aya na'am ce Allah sai ya daga musu dutsen tsor na'am kansu sanin ce na'am za ku yi za ku za ku bi duk abin da Musa yake gaya muku na'am in yace muku nan nan in yace muku can can sanin ce ba ku da zaɓi ba ku da Haƙƙi.
shakka daga yau na'am
kun tuba na'am dutse kuma sai haka yake sai a kansu sanin ce Min- min min tubi min tuba mun tuba sanin ce
Allah sai ya ɗage musu dutsen warfana warfana fawqa kuma tsor sanin ce da aka ɗage musu sai Allah ya ce to khudhu ma atainakum bi quwwa na'am
khudhu ku rike ma atainakum abunda muka ba ku ta hanyar Musa na'am bi quwwatin da dukkan ƙarfi da ƙoƙari na'am ce
ku riƙe shi ku riƙe duk abin da Musa ya gaya muku نعم ku riƙe shi da kyau wasma'u ku saurare shi in yana karanto muku at-taura سنة شيء نعم saboda isar da saƙonninmu ne zuwa gare ku نعم يا شيخ yake muku الله يندني wasma'u ku Na.
saurare shi qalu sai Sani suka ce.
ce sami'na نعم
wa atayna سنة شيء
aka koma sami'na mun ji da suka koma نعم
can garurukan sai suka ce wa asaina الله أكبر
ka san sami'na wa asaina سنة شيء
mun ji kam الله يندني amma ba za a bi umarni ba سبحان الله
wai sun ji kam نعم يا شيخ amma ba umarni سبحان الله
shine ba soyayya نعم يا شيخ Aiyo. ba su ɗanɗanu da son Allah ba نعم يا شيخ
ji saurara Nan.
da biyayya shi na soyayya نعم يا شيخ
saurara da rashin jibi نعم shi ne kiyayya الله أكبر
haka suka nuna wa rabbu musa نعم wa musa سنة شيء
wai sun ji maganar نعم amma kuma ba za a bi umarni ba سبحان الله
wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim نعم
sun riga sun shiga cikin kaunar gunkin dan marakin nan سبحان الله نعم
qul bi sama ya'murukum bihi imanukum نعم
a taurarwa نعم ta umarce ku da bin gunkin dan madaɗin samiri سنجي wannan ita ce a taurar da da ke karanto muku لا ba ita ba ce Nan.
sai da in wata a taura Haku ya ce.
tir da irin wannan نعم
in har kun kasance a hakan wai ku mumine ne Nan.
A'a, mu ba ku kasance mumine ba حق يا شيء
imanin Allah da Nan.
imanin abin da ya zo daga annabawa نعم
ba zai umarce ku da bin da bautawa dan maraƙi ba حق da bautawa gunki ba نعم يا شيء imani da Allah da annabi Musa نعم yana umurtar ku ku fuskanci Allah da bauta ku fuskanci Musa da biyayya حق يا شيء
qul in kanat lakum ad-darul akhiratu in- نعم.
inda Allah khalisatan min duni an-nas fatamannaw al-mauta in kuntum نعم يا شيء sadiqin نعم
qul ce musu in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah نعم
khalisatan min duni an-nas مم.
shi fa ba yahude نعم
shi fa ba yahude نعم يا شيء na farko سنجي ya ɗauka ya fi kowa a duniyan nan سبحان الله
haka aƙidarsa take ba shi نعم يا شيء
ya fi kowa kuma ya fi kowa gata a wajen Allah سبحان الله haka ya fi cika نعم يا شيء
haka ne لا
ya fi kowa لا لا لا لا
me dalilin su سنجي
kana ji ai jawabin da suka ce wa annabi wa qalu lam Na'am.
tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda نعم يا شيء
abu azabar ma bai fi kwana 40 za a mana ba daga ba Haka ya kuma ce.
suka ce Na'am.
amma amma amma amma nan
سنجي yau kuma sakan 40 ne Allah ya ce.
azabin lahira kuma
نعم
shin su dau alƙawari da Allah haka لا لا لا لا akan kwana 40 za a mana ba?
لا babu dalili حق babu littafin da yake karantarwa haka نعم babu annabin da ya gabatar da wannan magana
نعم
sai suka ce ai lahira ba sai wanda suke so zai ألسني shiga aljanna zai shiga gidan hutu نعم wanda bai mutu ba ya shiga azaba نعم يا شيخ qul ce musu na'am in kanat lakum ad-darul akhirah na'am ya ce in har gidan lahiran naku ne sarje ni annabi ga ya musu sallallahu alaihi wasallam annabi mu fa na'am ya ba su amsa sarje ni yahudawan zamanin na'am in kanat lakum ad-darul akhirah na'am ya ce
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس na'am lahirar taku ce kenan Allah ya keɓe muku lahirar taku ce na'am
banda sauran mutane alamin to shi kenan idan lahirar taku ce sai abun da kuke so sai abun da eh, aka muku na'am
ni'ima aljanna waye duk naku ne sai wanda Wannan.
kuka so na'am to fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin fatamannaw al-maut alamin
ku ce mutuwa ta zo ta dauke ku alamin
tunda gidan hutu za ku tafi sarje ni zan ne kuke rayo- rayuwa Na'am, na'am.
kuke ganin irin wannan ku ta fi lahira ku je ku san alamin mutuwa na'am sauran kuma su je su same ku na'am in kuntum in kun kasance alamin sadiqina na'am kuna da gaskiya Allah sai yake gaya wa annabi Muhammadu sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam na'am ya ce walan na'am walan walan yatamannahu abadan na'am ya ce ba za su taba ce ina ma su mutu ba na'am sam ko a fara duniyar nan da su na'am har zuwa ƙarshen duniya a ce su mutu sai sun Na'am.
ce a'a
Mm.
ba za su ce da su- da su mutu ba ba za su ce haka ba. abadan Na'am ya ce
har tsawon rayuwarsu saboda me bima qaddama taydihim na'am saboda abin da suka riga suka gabatar su da kakanninsu da ka- da kansu na'am ba na kirki bane haku ya ce
wanda yake ya yadda da kansa ya Na'am.
yadda da ayyukansa Na'am.
shine zai ce ko yanzu ko yanzu sarje alhamdulillah haku ya ce saboda yana kan garanti haku ya bauta wa Allah alamin ya yi komai abin da Allah ya ce masa.
don ya ce kuma yana cikin godiyar haku Allah haku
wallahu alimun na'am
Allah masanin su na'am ya san sirrin su ya san bayyanin su na'am ya ce ya san zahiri ya san baɗinin su na'am
duk rayuwar bai hude na'am ya gudanar da shi ne akan zalunci da canja wahayin an- Allah da ya aiko wa annabawa na'am da gaba da kisan annabawa da kisan malamai na'am da gaban mutanen kirki Mm.
haka aikinsu yake ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam
wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya na'am ya ce
ni nan nake gaya maka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inji Allah na'am ya ce sai ka tarar da su sun fi kowa kiyaye rayuwarsu ta duniya alamin saboda masoyan duniya ne na'am ya ce
sun fi kowa kula da rayuwarsu na'am ya ce su ya gudawa saboda in mutuwa na'am
wa min allazina na'am
wa min allazina ashraku na'am ya ce
da kuma waɗanda suke inkarin ka a kafirai na'am balle ma na makka sarje
ka san me alamin
yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana na'am
ɗaya daga cikin su na'am
zaka ji yana cewa ina ma a tsawon mai da rayuwa har tsawon shekara dubu na'am ya ce
wannan shi yake cewa yana son yana da garanti a lahira La la la la la.
sau don me yake bata kansa ana Sarki.
ya waddu ahaduhum Na'am.
law yu'ammaru alf sanatin Sarki.
wa ma huwa bimuzahzihi min al'adab an yu'ammar Na'am.
wallahu basirun bima ya'mal Allahu akbar.
وما هو نعم بمزحزحه من العذاب أنا جاي
bayahudin da yake cewa shi ke garanti a lahira نعم يا شيخ
ba shi da abin da zai kare shi da azabar Allah نعم أقوم
Hmm.
أقوم يا wa شيخ kuwa bai muzahzihi min al'azab نعم babu abin da zai rage masa ko ya ɗauke masa نعم ko ya tare masa أقوم daga kamuwar Allah daga azabar Allah الله أكبر أه.
lau yu'ammaru alf sana نعم يا شيخ
muna wallahu basirun نعم
bima ta'malun الله أكبر asim yace wallahu basirun bima ya'malun نعم يا شيخ
wallahu Allah mahalici نعم يا شيخ basirun mai ganin su ne نعم da irin rayuwar da suke kai الله أكبر
kuma da irin abubuwa da suke aikatawa نعم su wa'annan yahudawan naka na madina نعم يا شيخ ya annabi sallallahu alaihi صلى wasallam الله عليه وسلم
wani نعم ya zo wajen annabi صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam نعم يا شيخ daga cikin yahudawa نعم ana ce da shi ibnu sauriya نعم
ya zo ya ce ya zo ya ce نعم
ya zo ya ce ya kira sunan annabi da sunansa نعم يا شيخ
Mm. wa yake kawo maka wahayi ne كل شيء
wa yake kawo maka wahayi نعم يا شيخ tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wa Na yake ce.
kawo maka wahayi صلى الله عليه وسلم نعم muna so mu san wanda yake kawo maka wahayi نعم يا شيخ
annabi sai yake صلى الله cewa عليه وسلم
wanda yake kawo mu wahayi Na.
wani ne daga cikin mala'ikun Allah نعم
wani daga cikin mala'ikun Allah نعم يا شيخ نعم
ya sunansa على السنة
ana kiransa da jibril نعم يا shi شيخ ne mala'ika daga cikin mala'ikun Allah نعم يا شيخ
ibn sauriya yake wannan tambaya نعم يا شيخ
Al- annabi ya bashi صلى labarin الله عليه وسلم
ai jibril ne نعم
ibn sauriya ba yahude ne كل شيء daga cikin yahudawan madina نعم suna so su tsokani jayayya كل شيء صلى الله عليه tare da annabi نعم يا شيخ
bude bakinsa sai yake cewa Na.
"Oh, كل شيء muhammad صلى الله عليه وسلم wannan aduwinmu ne dan adawanmu ne سبحان الله annabi ce waye كل شيء ya ce jibrilan da ka faɗa نعم يا شيخ ɗan adawanmu ne سبحان الله saboda haka anya kana da rabon mu imani da kai kuwa سبحان الله نعم ko ku ne kuke da rabon
نعم
kana da rabon mu imani da kai kuwa نعم يا شيخ ai da da mika'ila ne da mun yi imani da kai نعم
amma jibril din nan نعم يا شيخ kai shi ne kawai zai hana mu imani da kai سبحان الله إه.
Allah sai yake cewa نعم qul ce masa على السنة ya rasulullah صلى الله عليه وسلم ka ce masa على الدين man kana aduwwan li jibrila نعم يا شيخ فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه نعم وهدى وبشرى للمؤمنين نعم
قل نعم يا شمسو شيخ. نعم من كان عدوا لجبريل نعم يا شيخ duk wanda yake adawa da jibril نعم daga cikin halittu نعم balle ma ku كل شيء fa innahu jibril نعم jibril din nazzalahu ala qalbika ya saukar da alqur'ani نعم akan zuciyarka الله أكبر
bi iznillahi da izinin Allah da kuma umarninsa نعم يا شيخ ba jibril din ne ya ɗauko ya ta kawo ma ba wanda ya sani أبو يا شيخ da umarnin Allah نعم يا شيخ jibril yake ɗauko نعم ƙur'ani نعم aya aya harfi harfi na'am ya kawo maka a zuciyarka ya karanto maka shi ka ajiye shi a cikin zukatan zuciyarka na'am
abinda jibril ya saukar maka na'am ji musaddiqan lima bayna Allahu akbar
qur'an kenan sarjai yana gaskantar da na'am abinda aka riga aka saukar a gabaninsa na'am ji
taura injila zabura na'am duka sarjai babu abinda ya saba ma alqur'ani a ciki na'am na'am na'am
mai karanta alqur'ani na'am ji idan ba yahude masanin attaura yana ji Na'am.
zai san cewa qur'ani daga Allah ne Tabbas.
sai dai girman kai da hasada hakun ya hana su na'am na'am
musaddiqan lima na'am bayna ji yadayhi na'am gaskantar da abunda littattafai da suka riga qur'ani sauka na'am ji qur'anin na gaskanta su na'am su kuma wa'ancan littattafai da suka sauka Na'am.
kafin qur'ani su suke albishiri wa duniya ga qur'ani na nan tafe sarjai
za ku ji shi a bakin na'am khatamul anbiya'i hakun wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ne
na'am wa hudan nun qur'anin na tafi da shiryuwa fa na'am ji shiryuwa qur'anin ke tafi da shi akan bayi nun na Allah na'am al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wanda ya imani da alqur'anin Na'am.
za ku ji qur'anin na masa albishiri Allahu akbar da aljanna da yardar Allah da gidan hutu da Sarki.
da da da da na'am na'am ji shine bi ma'ana na'am wa bushra lil mu'minin Allahu akbar
shine bi ma'ana wa bushra na'am lil mu'minin nun
Allah ya sake dawo da wannan maganar na'am ji wa annabi saboda maganar ba Sallallahu alaihi wasallam.
adawa da jibril na'am yanzu in tambaye ka mana ko Sarki.
in tambaye ɗaya daga cikin ku na'am
dukkan mu nan na'am
babu wanda ba shi da amini hakun tabbas aminin nan ko ka same shi a makaranta ko ka Na'am.
same shi a cikin abokanka a gida ko ka same shi a a tare da abokan aikinka Na'am.
ko a unguwa ko a cikin dangi sarjai haka ne nun
ya amince da kai ka amince da shi na'am
amana gam gam gam amana ba canjuwa Allahu akbar yadda ka san shi bara bariya haka za ka san shi bana hakun ji haka za ka same shi bana kuna gudanar da amana da gaskiya na'am ji ko hakun
kana jin daɗin mu'amala da shi sarjai bisa ga wannan amanar na'am ka shimfiɗa tsakanin Mm.
sai wani ya zo ya so tsige shi na'am daga cikin alaƙar ku da kuke yi sarjai
ko kuma ya aibatar da kai ya aibatar da shi na'am ko kuma ya ce shi yana adawa da amininka na'am ya za ka ji la na'am ƙaramin magana ne la wannan la la la
to jibril aminin allah ne sarjai
As- aminin allah ne Sarki.
aminu jibril na'am yana da amana Hmm.
daga annabi adam har annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi allah yake aikowa shi ne Sarki.
ɗan saƙo na'am ya ce in kaga mutum ya baka saƙo nun ka kai ko ka miƙa na'am kasancewa akwai amana da yarda hakun ya ce
haka Allah ya zaɓi jibril na'am ya ce
annabi wane na'am ya ce je ka sarjai gaya masa na'am an gama zamanin annabi wane na'am je ka zaɓo wancan kuma na'am shi ma ka samar da shi annabi sarjai shi ma zamaninsa ya yau ya gabata sarjai je ka zaɓo gari ka za kuma wane na'am shi ma mun sa shi annabi sarjai ka rinka zuwa kai maza Allahu ka Akbar.
shi ma zamaninsa ya ƙare na'am je ka kuma ka kai wa wane Allahu haka Akbar.
haka haka haka har annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya taba shirya jibril da Allah saboda wasu sabani sarjai hakun na'am la ya'tuna Allah na'am ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sarjai
wallahu yakhluqu ma yasha'u na'am wa yakhtar hakun ce ya zabi jibril din da wannan sakon hakun ya ce kai dan amana ya ji dadi hakun ya ce jibril na'am sannan ku zo ku taba min jibril sarjai la in ji Allah na'am ya ce to ku ji abin da Allah ya ce subhanallah na'am ya mai musu kuma raddi nun yana cewa من كان عدوا لله نعم وملائكته نعم.
ورسله نعم.
وجبريل نعم.
وميكال نعم.
فإن الله عدو الله أكبر.
للكافرين نعم نعم يا شيخ نعم
duk wanda yake adawa da ni نعم يا شيخ Allah kenan Okay.
duk wanda yake adawa da Allah shi ke magana Okay.
wanda yake adawa da ni da Na'am.
wanda yake adawa da mala'ikuna Na'am.
da wanda yake adawa da manzannina Okay.
da wanda yake adawa da jibrila na الله أكبر da wanda yake adawa da mika'ila na Okay.
to kasan Allah ni Allah Na'am.
aduwwun ni maƙiyin dukkan ɗan kafiri سبحان الله نعم يا da شيخ kafircinsa ترجي fa inna Allah aduwwun lil kafiri نعم
Allah ya kunno kana ترجي
saboda me me yasa ya faɗi haka Na rage.
an taɓa masa aminin sa تبت
ka taɓa min amini na Na'am.
in ce je ka haka Allah ya kaddara لا لا لا لا نعم
misali ترجي
sayyidina abubakar لا يا شيخ duk mun san aminin muhammad ne صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam.
ترجي
aka samu wani munafiki نعم ya zo taɓa zuciyar annabi صلى الله عليه sai وسلم ya zan taɓa shi ترجي in na fuskance shi duk abin da na faɗa a kansa نعم ba zai fushi ba ترجي amma bari in zaɓi amininsa نعم
da ya zaɓi amin abubakar Na'am.
sai ya rinka hawan abubakar shi wancan munafiki ya rinka Na'am.
hawan abubakar da maganganu ba daɗi Na'am.
da maganganu ba daɗi ko abubakar na kusa da manzon Allah صلى الله عليه وسلم
annabi sai ya daga ita haka Sallallahu ya alaihi ajiye haka wasallam.
yace Allah kana gani abin da ake wa sahibi na نعم Allah sai ya saukar da mala'iku mala'ika ترجي yana yi wa abubakar difa'i ترجي yana ta gaya wa abubakar maganganu نعم mala'ika na ine ma wancan ɗin ترجي
duk furci shi ma mala'ika furci mummuna a الله kan أكبر حقه يا شيخ annabi sai yana murmushi ترجي
abubakar kuma yana shiru نعم
da abubakar ya ga annabi kuma yana murmushi نعم abubakar sai rama ترجي
mala'ika sai ai Allah ya ce mala'ika to dakata ترجي
dakata نعم tunda yana ramawa da kansa ترجي
abin ya tsaya ya kai ce abubakar ya ce ya rasulullah صلى الله عليه وسلم kada ganin sai zo ya shigo ترجي tun ina shiru tun ina shiru na ɗauka za ka yi wani abu نعم na ga kuma ya hau har ga iyayena نعم na so na rama na ga nan kana murmushi نعم ya ce kaga ina murmushi ya ce Sarki.
sufa'in mala'ika ne yake ma difa yana ma raddi Sarki.
yana masa raddi نعم akan magan- kalaman da suke نعم yake gaba ترجي shi da za ka wa kanka difa'i نعم an barka da shi الله أكبر inda da kake yara mara ban san da haka ba نعم يا شيخ الله أكبر
ashe taba amini ba da تبت
ولقد أنزلنا إليك آيات نعم بينات الله أكبر
أنزلنا نعم
إليك نعم يا شيخ آيات بينات نعم نعم
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
تبت mun riga mun saukarwa a kanka نعم
alƙur'ani نعم da mu'ajizozi نعم mun bayyana maka duk abin da ke cikin alƙur'ani نعم
kuma mun maka dalla-dalla نعم
saboda haka ترجي
a duk bayanin da aka maka نعم da duk bayanin da ka yi نعم da kanka ya rasulallah صلى الله عليه وسلم su ibnu sauriya نعم ba su imani da kai ba نعم wama yakfuru biha illa al-fasiqun babu wanda zai ƙaryata ka da su نعم sai wanda ya riga tun da can ma ya ɗau ɗamaran fita daga kan layin Allah ترجي daga yardar Allah نعم daga umarnin Allah dama can ya zaɓi hanyar نعم kafirci حقه نعم
awa kullama ahadu ahdan نعم
nabadahu fariqun minhum نعم bal aktharuhum la yu'minun ترجي
duk lokacin da suka yi yar wata zama نعم يا شيخ ta alkawari za su yi imani da kai نعم in ma da gaske ne مم.
in ma don su ji me za a yi ne in ma don ɓadda ƙafa ne نعم da ce wasu za su yi imani da kai din nabadahu fariqun minhum نعم يا شيخ wasu tashi daga cikinsu نعم
sai su kuɗe daga kan wannan alkawarin الله أكبر su fasa bal aksaruhum mafi yawa daga cikin yahudawa نعم la yu'minun قالوا شيء نعم ba za su imani da kai ba حقوا يا شيخ
kaɗan ne suka yi imani da annabi صلى الله عليه وسلم
ولما جاءهم رسول من عند الله نعم مصدق لما معهم الله يهديني نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نعم كتاب الله وراء ظهورهم الله أكبر.
كأنهم لا يعلمون قالوا شيء
haba نعم haba مم.
haba tarayyar yahudawa قالوا شيء
walamma ja'ahum rasulun min indillah نعم نعم duk lokacin da wani ma'aiki ya zo muku daga Allah نعم يا شيخ hmm, ya zo muku da abunda yake gaskantar da abunda yake hannunku نعم يا شيخ kuke karanta shi kullum نعم
ake karanto muku kullum نعم
aka turo annabi bai karyata muku littafin ku ba bai karyata muku annabawan ku ba قالوا شيء
me saurato الله أكبر kuma akwai shi a cikin littafin naku نعم akwai zuwansa akwai addininsa akwai kiransa نعم akwai alamomin صلى الله عليه akwai وسلم siffofinsa حقوا يا شيخ
kaji abin da Allah yake cewa نعم يا شيخ
alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna الله abna'ahum أكبر
mun koya musu wasu Hmm.
daga cikin su mun koya musu karatun at-taura نعم sun san ka a cikin at-taura نعم fiye da sanin da suka yi wa ƴaƴansu الله أكبر
suka san ka قالوا شيء
dakan نعم
an karanta an karantar da su a cikin at-taura ga yadda kalan ɗansu yake لا لا لا لا لا an karantar da su a cikin at-taura ga irin halin ɗansu da zai zama لا لا لا لا لا ko ɗabi'un ƴaƴansu لا لا أو يا شيء
kawai an musu albishir ne an haifi musu da wani iri ne ba su sani ba sai sun gani Na'am.
wani irin hali zai zama sai ya girma sun gani الله أكبر أقوم amma annabi muhammadu صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم نعم يا شيء wasallam, an karanta musu نعم da irin halayensa قالوا شيء tausayinsa نعم ibadarsa أقوم kamanninsa نعم dariyarsa قالوا شيء eh irinsa wa'azinsa نعم haifuwarsa نعم garin da aka haife shi نعم hijiransa Na'am.
jihadinsa Eh.
da'awarsa قالوا شيء adalcinsa الله أكبر runguminsa Allah ya dade.
tausayinsa الله أكبر duka akwai a cikin attaura قالوا شيء نعم shine musaddiqun lima ma'ahu نعم يا شيء nabata fariqun min alladhina utul kitab نعم
wanda an su ne na utul kitaba Na'am.
wanda aka ba su attaura قالوا شيء
duk inda kaga utul kitaba Na'am.
wanda aka ba su attaura ko Na'am.
attaura da injila نعم يا شيء
utu Na'am.
aka ba su alkitaba littafin attaura ko injila قالوا شيء نعم kitaba نعم kitaballahi wa قالوا rasulihi شيء نعم
sai suka maida littafin da Allah ya ba su Na'am.
shine at-taura Na'am.
ko injila sai suka maida shi bayan su ba su Alheri.
sa shi a gaban su ba الله أكبر
suka yi jifa da shi ta bayan su سبحان الله kenan ba su maida hankali a kansa ba نعم يا شيخ ba su fuskance shi ba نعم نعم ba su bi shi ba نعم
ka'annahum la ya'lamu قالوا شيء kamar ba su fahimci at-tauran ba نعم نعم نعم kamar ba su san shi ba نعم mu wallahi sun san at-tauran تقوم har ma goge siffofin annabi suke yi صلى الله عليه وسلم har ma goge adalcin su suke سبحان الله قالوا yi.
شيء har ma goge tarihin su suke yi.
الله أكبر duka saboda ɓadda mutane نعم hassada da annabi صلى الله عليه وسلم
wanda yake hassada da kai نعم ba zai faɗi kyakkyawa akan ka ba ثبت يا شيخ haka da suke hassada da annabi نعم صلى الله عليه ba su وسلم faɗi kyakkyawan abu akan annabi muhammadu ba صلى الله عليه وسلم suka yi shiru نعم kuma sun san kyakkyawan nan haku ya ce
soyayya ce ko ƙiyayya ce na'am ƙiyayya suka nuna wa annabta nan ya tafi annabtar su ya sarki tafi annabtar Musa na ce law kana Musa hayyan na'am ma wasi'ahu illa ittiba'i haku ya ce yace musu wallazi nafsi biyadi nan na rantse da wanda raina yake hannunsa sarki law kana Musa hayyan da na'am annabi Musa yana raye tabbas da ba shi da abun zabi tabbas dole zai bi ni haku ya ce zai yi imani da ni nan ya bi ni na'am ya kira da'awata Nan.
ya kira ku kuma zuwa ga imani da ni Haƙu ya ce.
kuma ku ganshi shi ma yayi imani da ni tabbas
misaqan nabiyina na'am lima atainakum min kitabin wa hikmatin Nan.
thumma ja'akum rasulun na'am musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi Allahu akbar wa latansurunnahu haku ya ce qala aqrartum wa akhadhtum ala Nan.
dhalika isri qalu aqrarna wannan shi nan a da an ga kowa daga cikin annabawa akan tabbas sha'anin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin na'am
kenya na'am ya ce
ingino annabi musa na'am ingarta gudunde sarki بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء na'am وسيد المرسلين Allahu akbar وعلى آله وعلى أصحابه na'am ya ce والأولياء na'am والمؤمنين وأنا بهم آمين na'am
آه إنجيل كينيا nan النبي موسى na'am hmm? نواجي hmm? نواجي آه جلي ونقول قدبي ala sani yittine Naam.
dilli to e dilli turi sina Na yaje.
ni ɗini nana ka tomoɗon Haɓu yaje.
mi annda e dilli na'am turi sina gaɗama ako sey goɗɗo darwi eh?
na'am
gonkiyel kanjeeri Naam.
ni inde maako musa samiri na'am ya ce Hmm.
annda kam annda kam jalle men nde fof ndi annabi musa sarki ɗi fof ɗe yaaji Hmm.
en giinde mo warti na'am emo haɓa nan nane ma moussa hakkunde annabo en ba umar hakkunde sahaba en sarki
mo nangi hoore na'am
haruna manko nan ya ce ñaamo ɗon dow na'am hoore gasa maɓɓe juutka kamɓe Hakkuyaji.
laaranko en yahudanko en komo laaɓɓe ɓe na'am jogi gasa maako Naam.
jogi waare maako na'am e nano ala sani hande de bo mo annabojo de na'am ya ce
ni ni ni Hmm.
ni mbimi ni wiite aɗon hakkillana ɓe ala sani Allahu akbar to dartano sarki har ɓe ndari gonkiyel ɓinngel gagel subhanallah a annabojo guda sarki accumami dow laral am Jam.
itte am jooɗoɗa jooɗi am hidde komi warta nan
daga wolduki e jawmirawo sarki nden goraɓe ɓe ndewi lawel ngel kangeeri Tawi.
to gonnoɗa Naam.
wallahi mi wora e ɓe to to hakkilo ma wonno ala sani woto moussa yo fam neta on sarki maɗo jogo bisimilla
na'am
ahmad a ummoto ma
am ko to jom man kay
aɗon nana na'am eh, jooɗo ɗon ta heeɓi na'am
en ɗon gondi ala sani
musa wiyata qala yabna umma inna alqawma istadafuni na'am ya wa ce kadu yaqtulunani Mm.
wala tushmit bi alada نعم لا أكبر
نعم ولا تجعلني مع القوم الظالمين ko نعم يا شيخ
kadi bo noye نعم
kadi bo annabi musa wi سنة جاي rabbi ighfirli wa li akhi الله أكبر لا أكبر
wa adkhilna fi rahmatik نعم يا شيخ
wa anta arhamur rahim الله أكبر نعم
to en ummoto walamma sakata نعم an musa al-ghadab سنة جاي
nde annabi musa ɓernde fewti نعم
nde annabi musa ɓernde fewti نعم يا شيخ Na'am. e eh, 50 50 50 نعم 50 نعم يا شيخ
أخذ الألواح الله أكبر فقال له هاجبه سن شيء يمو توم هو شريري سن شيء
وفي نسختها هدى نعم ورحمة الله أكبر أيوة إذن نعم eh alluha ji taureta din نعم jippina da daga aljanna fa سن شيء alluha ji din نعم e ko bindi binda ni do alluha ji din نعم fu dum jippodi daga aljanna daga الله nan
أكبر nan an kam gata سن شيء an kam tan jangana do usa musa نعم jangowo bitti binda din aljanna سن شيء
Ni usa musa سن شيء
nuskhatiha hudan wa rahmatan الله أكبر e winda kandal diwo wal majjere نعم يا شيخ
woodi bo diina ka ɓe jogoto allah yaafoɓe yardoɓe Naam.
nastina ɓe aljanna نعم
Mm. wa rahmatun lillazina ɓe hum li rabbihim yarhamun نعم يا شيخ
en ɗon gondi على السلم
wa rahmatun lillazina hum نعم li rabbihim yarhamun سن شيء
neɗɗo to ɓernde mum woodi kulol allah نعم
woodi laaɓol e yidde allah نعم sey tawa ko ɗum janngani ɗum fuu ɗum ɓeddani ɗum نعم hootanki ɓer- ɓernde nden to allah تبت nde ɗum janngam ma goɗɗum fof ɓernde nden ƴedda jokkuki allah نعم يا شيخ kamɓe woni hum li rabbihim yarhamun نعم يا شيخ
kefti نعم e nam annabi moussa نعم يا شيخ
heddi geefe jooni e jooni نعم
ɗon numa jooni kam سن شيء mi dilla mi yaha mi wonda e allah mi mi ɓeddana en anndal komi warta mi tawa ko nuɗɗuniyam ko nuɗɗiniyam no ma نعم hooti rewki labbi سن شيء mi accaniiɓe dewerɗam mo toriimi allah نعم wartiramo hanko ma نعم bano am jooɗo dow laral am hidde ko mi warta نعم min e maako min ballotira handutuki ummatore nde سن شيء e jama'are nde نعم hmm, e moggal ga'al نعم
minon bo laato leñol amin min ngaɗani diina ba kaza سن شيء nden muusa ngara fewna feewa feewa har ɗum warta no warti acca woɓɓe e a ndaara eɓe bonna diina men eɓe luuta ko nder tawreta men Naam, ji.
ngara mbiya way a haddi a haddi ɓe salake نعم
to ɗum kam no ngaɗay ni Alate.
muusa e numa سن شيء
haruna o doole semi joddake e maako على الدنيا
ummatore ɗunde min annabojo mi feere am سن شيء nde fayi ɗuɗanki am kañum torimi allah hokkuma amma نعم no ballirta e am نعم
muusa ɗon numa no watta سن شيء
bindi ɗum ñalawma ɗumi ɗon waɗi ka hosuki mataki no watta to haɓɓi ɗum fista ɗum haɓɓa ɗum fista ɗum Alate.
tefa mataki نعم sey noye على الدنيا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا نعم
فلما أخذتهم الرجفة نعم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي نعم.
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن نعم.
هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء نعم.
وتهدي من تشاء نعم.
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا نعم.
وأنت خير الغافرين سن شيء نعم يا شيخ
شكرا على الدنيا كتاب يانتي سن شيء كلمة مجاهد قول فينا نعم
شيء مصوبي نعم nder jama'are maako ndere waawi ɓinngel gajel سن شيء
sey nde mo softi gorko gorko gorko gorko gorko gonɗinɗo gonɗinɗo laaɓɗo laaɓɗo laaɓɗo nuɗɗiɗo nu- mumini mumini mumini Hmm.
mumini mumini نعم capanɗe jeweeɗiɗi لا أكبر
saba'in حق يا شيخ نعم
mo onon نعم onon mbiyami ɓe على الدنيا
kam- saba'in sahaba على الدنيا
e nde waawi نعم lawel ngeel نعم
mo dilli e maɓɓe sene jeeyi ɓe jotti
noon to eɓe jeehi ala sene palestina noon
rajulan worɓe naam limiqatina hoyte limiqatina ala sene
wakkatiyel wari ngel min jahata nokku kaza noon nokku andaɗo sene jeeyi wakkatiyel andagel e nokku andaɗo noon wakkatiyel ngeel min jahayo nokku kaza andaɗo Naam.
min gaɗa kaza ko anda sene jeeyi noon a jeeyi
ɓe jotti noon annabi musa Naam.
atti ɗon wonde e allah sene jeeyi falamma ahadatkum rajfatu naam a jeeyi
musa a yiɗi fewninki ɓerɗe maɓɓe naam garduɗa e maɓɓe sene jeeyi ngam ɓe gi'a e gite maɓɓe ɓe nana e noppi maɓɓe Ɗo jeyi.
a wari wolduki am ngam to ɓe seka noon to allah no gaɗaɗe ɓe sene jeeyi mo kenan ɓe ɓenma wollutaɓe sakkodere maɓɓe nanoye ala ndini noon a jeeyi
allah an ɓuri annduki ɓe Hakkun.
an ɓuri andanki ɓerɗe maɓɓe tabbas
falamma akadathum rajfatu naam qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya noon allah sabi to kamɓe ma haami dimba ɓe seɗɗa sene jeeyi ngam ma ɓe kultor so ɓe fuɗɗita ɓe numa sekko wongo nungo famɗiri fumi noon a ɗiɗi jeeyi kam la hagol
ɓe ɗon dow hayre ɓe dañi hayre nene dimbo sene jeeyi la hagol sene jeeyi ene dimbo akadathum rajfa naam
annabi musa hefti fa sene jeeyi darnore allah kadi mo yiɗi jippaki ala ndini
rabbi noon a jeeyi jawman mo boldeni Naam.
mo wi na'am musa am sene jeeyi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya naam
waynoye nomo wi sene jeeyi
law shi'ta ahlaktahum min qablu Naam.
moy to halkuki maɓɓe giɗɗa sene jeeyi da wakkati bandiɓe rewi lawel ngela ngel eh, ijilu ngela sene jeeyi ayda a halkitiɓe ɓe fuu maɓɓe allahu akbar har emin fuu sene jeeyi ɗum fuu a waway ɗum la hagol noon a waway ɗum allah min andi a waway ɗum tabbas amma allah to ɓe kalkaɗo o sene jeeyi kadi bo bani israila mbiya kadi bo mi wari mi wariɓe mi hooti ala ndini naam la hagol
a tuhlikuna bima faala sufahau minna naam
soɓɓe en ɓe faamayi yam sene jeeyi min annabojo maɗa sene jeeyi ko mbimi ɓe ko mbiɗa yam mbimi ɓe naam ɓe cali ɓe gaɗi koɓe giɗi Non.
ngam so'eku noon
a halkiday min minon e maɓɓe ngam so'are wo- ngam so'ere wo- woɓɓe sene jeeyi ngam wowta woɓɓe naam kalkata min min fo amin allah a wawa e ɗum kam amma noon na giɗɗa wakki sene jeeyi
a bawɗo ɗum noon amma noon na giɗɗa wakki nana jeeyi a tukhlikuna bima faala sufahau minna allahu akbar in hiya illa fitnatuka naam tudillu biha man tasha noon tahdi biha man- allahu akbar
en ɗon wondi ala seni
koyte in hiya illa fitnatuka naam ɗum darnore ma noon
ɗum darnore ma darnuɗa min minon da darnuɗa ɓee bo e ni darnuɗa ɓee bo e so'ere Naam.
ɗaɗaɓe ɗum fu ɗum darnore ma allahu akbar kandita mo jiɗɗa majjina mo jiɗɗa hakkuya jeeyi zilluɓe ha mo noon a jeeyi
amma min moussa naam e laaɓɓe ɓe gondumi kam noon anta waliyuna allahu akbar
ko witi anta waliyuna naam Mm. fi amin fu kone Naam.
kone fi amin fu e maɗa noon
an ardi ɗum an dargota ɗum an watta ɗum naam
anta waliyuna nana jeeyi fagfir lana yafa min to won ko giruɗa e amin naam ko ayna sene jeeyi fagfir lana noon
warhamna naam nden kinnoɗa min tatik kam min nana jeeyi
wa anta khairul rafirin naam wala jafotoɗo min tina sani jeyi
alhamdulillah nana jeyi